من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Kitabu Tauhid wallafar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama wanda a yau ita ce safiya ta takwas ga watan Rabiul Awwal shekarar Hijira 1446 wanda ya zo daidai da 11 ga watan tara shekara ta 2024 miladiyya a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babun mina shirki al-isti'azatu bi ghairillah babin da ke bayani cewa yana daga shirka neman tsari da wani Allah yau za mu shiga wani babi babun mina shirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yadahu wa ghaira malai ce ga wani babi mina shirki yana daga shirka an istagisa bi ghairillah mutum ya nemi agaji da wani Allah auya da uwa gaira ko ya kira wani Allah to wannan ma nau'i ne na na shirka me ake nufi da istigasa istigasa ma'ananta shine kamar da Sheikhul Islam ya ambata al istigasa ta hiya talabul ghaus wa huwa izalatu shidda neman agaji shine istigasa neman taimako na gaggawa neman agaji kawar da wato tsanani ko damuwa kamar dai neman nasara ne a ce istinsar wato talabul nasir isti'ana talabul aun to istigasa neman agaji neman taimako na gaggawa kamar da muka yi bayani isti'aza neman tsari istigasa kuma neman agaji menene bambanci tsakanin isti'aza da istigasa isti'aza mutum yana neman tsari ne na wata musifa ko wani abin cutarwa wanda bai riga ya faru ba bai riga ya zo ba tukuna kana neman kariya ne daga wurin Allah ya tsare ka daga faruwar wannan musifa din abin da kake tsoro a kusa yake ko a nesa kana neman Allah ya tsare ka istigasa kuma abin ya riga ya faru musifan ta faru mutum ya samu kayansa cikin hali na tsanani ko na damuwa ko ta musifa to nan shine mutum zai addu'a ta istigasa neman agaji neman taimako na gaggawa neman gudumawa a gurin Allah to kaga akwai bambanci tsakanin su to ita ma istigasa ibada ne mai zaman kanta duk abin da aka ce ibada ne kuwa juyar da shi ga wani Allah shirka ne to menene dalilin cewa istigasa ibada ne akwai aya da ke suratul anfal Allah ta'ala ya ce ittastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal mala'ikati murdifin wannan aya ta sauka ne lokacin da aka yi yakin badar a lokacin da Allah ta'ala a annabi sallama ya duba adadi na kafirai suna da yawa sun ninka musulmai kusan sau kuma ga sun fi musulmai tanadi da shiri na yaki domin shi yakin badar ba a fita da niyan yakin ba to a daidai wannan lokaci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tanti yana addu'a ya ɗaga hannayensa sama yana roƙon Allah yana neman taimako a gurin Allah tun daga shi an gamu da runduna ta kafirai kaga musifa ta faru alhali ba a shirya ba to shine na ta'addu'a daga hannayensa sama yana Allahumma anji silima wa attani Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba lan tu'bada fil ardi aw kama qala rasul yana cewa ya Allah ka zartar min abin da kuma alkawari na taimako na nasara yana cewa ya Allah idan aka halakar da waɗannan jama'ar to ba sauran mai bauta maka a bayan ƙasa da daga lokacin maganar musulunci kuma ta ƙare bai gushe bai yana addu'a har sai da mayafinsa ya faɗi sai na baka ya ɗauka ya maida masa ya ce masa ka faka munashe da tuka rabbuka wannan roƙo da magiya da kake wa ubangijinka ya isar maka to shine aya ta sauka is tastaghithuna rabbakum tuna lokacin da kuke neman agaji a wajen Ubangiji, kuna neman taimako na gaggawa, fasta jaba lakum sai amsa muku. To, kaga muhallin shahid anu salma da ya shiga damuwa ko musifa sai ya ɗaga hannayensa yana roƙon Allah, yana neman agaji a gurin Allah. To, haka ake so kowane musulmi ya kasance, duk sanda ka shiga musifa ka shiga damuwa, to ka ɗaga hannaye ka nemi taimako gurin Allah. ka kira Allah shi kaɗai ke da ikon da zai baka taimako a wannan yanayi idan ka ka kira wani Allah to a daidai wannan lokaci mutum ya aikata abin da ake kira shirka to anan ababun sai ya ce auye da uwa gairahu ko ya kira wani Allah menene bambanci tsakanin istigasa da kuma addu'a ita istigasa ba ta kasancewa sai hali na damuwa hali na tsanani ita ko addu'a ta game da halin damuwa da halin da ba na damuwa ba kowane lokaci yana addu'a to kaga wannan ya nuna cewa a adafin da aka yi na addu'a da istigasa wato wani abu ne ke babbe da kuma gamamme shine ataful am alal khas da haka tsakanin su akwai umumi da kuma kususi istigasa sai an shiga damuwa ake addu'a kuma a kowane hali ana addu'a ko ana halin zaman lafiya za ka nemi taimakon Allah ka nemi buɗi ka nemi kai addu'a ka nemi bukatu to wannan shine bambancin nasu to shine ma da ya kulla wannan babi dan ya mana bayani cewa ba a neman agaji gurin wani Allah a yanayin da Allah kadai yake ba da wannan taimakon yin haka kuwa shirka ne wa qaulin layi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki wala ta da'umin dunin lahi ma la yanfa'uka wala ya turuk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Allah ta'ala ce wala ta da'umin dunin la karka kira kuma karka kira wani koma bayan Allah kaga wannan hani ne hadha nahyun hani ne karka kira wani ba Allah ba ma la yanfa'uka wala ya turuka wanda abinda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan ka aikata hakan fa innaka lalle kai idan sa'in nan yamin zalimin kana cikin azzalimai wato mushrikai kenan kaga wannan ya nuna cewa duk abin da za a kira ba Allah ba ba shi da ikon da zai amfane ka yin ka kira shi ba shi da ikon da zai baka wannan agajin in ka nema yanzu abun mamaki ne kaga mutum ya shiga damuwa kuma yana kiran wani kila wanda ya kira din ma ya mutu ba shi da rai ta ya zai zo ya kawo maka taimako kaga ba zai yiwu ba to shine ma layan foka ba zai amfanar da kai ba idan ka kira shin wala ya duruka kuma ba zai cutar da kai ba ba shi da ikon da zai iya cutar da kai in baka bauta masa ba in ka bauta masa kuma ba zai amfanar da kai ba fa in fa'alta idan ku ka aikata haka ma'ana ka kira wani Allah wanda ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba fa innaka lalle kai idan sa'in nan lamina zalimina kana cin azalimai wato mushirikai. Da haka dukkan wani wanda ba Allah ba daga cin halittu mabukaci ne gurin Allah. Hatta mala'iku da annabawa ko salihai dukkansu mabukata ne gurin Allah. Tuya za ka kira wanda shi ma yana neman taimako yana da bukata gurin Allah, ka nemi bauta ko ka nemi taimako a gurinsa. da haka mabukata ne duk lamuransu na rayuwa ba su mallakar kansu komai face sai da taimako daga gurin Allah kaga ashe ba a kiransu ba a neman taimako a gurinsu Allah kaɗai ake kira Allah ne kaɗai ake neman taimako a gurinsa da haka addu'a duk wanda ya kira wani Allah daga wanda aka ambata din nan ko annabawa ko mala'iku ko salihan bayi ka shiga damuwa ka kira su to lalle ne ka aikata shirka a wannan lokacin aya ta gaba Allah ta'ala ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim wa in yamsaska Allahu bi durrin kuma idan Allah ya samar maka wata cuta ya shafe ka da wata cuta bur ya game abubuwa da yawa dukkan wata damuwa in Allah ya dora ma ya samar maka e yamsaska an yusibuka idan Allah ya dora maka wata cuta bi faqarin aw maradin aw ghairi zalika min anwa'id dar ko dai talauci ko rashin lafiya kowane irin nau'i na masifa ko na cutarwa in Allah ya dora maka domin kowane musulmi ya waje bai yadda cewa ba mai ɗora ma rashin lafiya ko asara cikin dukiya ko talauci kai kowane irin bala'i ɗan adam bai sai ɗora maka ba sai Allah amma ana samun sababi to amma shi sababi ba shi da iko a karan kansa sai Allah ya nufa wannan ya zan wajibi kowane musulmi yadda da wannan yanzu wannan hali da ake ciki na kunci na tsada na wahala Allah ne kaddara hakan zai faru duk da akun yana abun yana da sababi akwai sababi na zahiri sakaci na shugabanci rashin adalci cin amana tauye haƙƙi duk wannan su da sababa amma sababin ba shi yake aikata abun ba sai Allah ya nufa to da ka irin wannan hali duk abun da Allah ya samar da dan adam ya dora masa wata cuta ko rashin lafiya ko wata musifa ko wace iri ne to ba mai yaye maka sai Allah duk wata dabara da zaka bi don ka fita a damuwa wallahi in ba Allah ne fitan da kai ba Allah ba za a fita ba shi yasa kullum wa'azin da malama ke yi a yi a koma ga Allah a tuba gare shi a gyara halaye a kyautata wannan gaskiya ne duk wanda zai baka wata dabara wata mafita a wannan damuwar ba wannan ba to yana bata maka lokaci ba mai yayewa damuwa sai Allah Allah yaye mana lalle ne mu yi wannan nazari ko kuma kowane hali muke mu riƙa yi wa Allah godiya kar kukanmu ya yawa kowane hali kake ciki na damuwa to ka gode wa Allah saboda ka wani ko ba ka bane yanzu mutanenmu na Borno ga abin da ya faru kwana biyu dam ne ya balle ruwa ya kunno cikin gari yanda muke ga abubuwan a bidiyo babu daɗin gani kusan rabin garin ka duba girman Borno amma ruwa ambaliya ta mala ne ko ina mutane sun bar gidajensu sun yi asaran dukiya da Allah kaɗai ya yawanta to ka kwatanta mu da halin da muke a yau mun kwana a gidajenmu a ɗakunanmu a gadajenmu hankali kwance ka fito gida lafiya to shi fi yanzu ba maganan wai abin da dukiya ba ne rayuwansa yake ƙoƙarin ya kubuta ka gashi in ka kwatanta ka ce to mu alhamdulillah duk da halin da ake ciki dole mai Allah godiya dan musifarsu ta fita mu har yanzu ba a san adadin asaran da aka yi ba tukuna ƙoƙarin ceton rayuwa ake har yanzu to kaga irin wannan dole mutum yana gode wa Allah in rashin lafiya kake yi wani yana nan a kwance tsawon shekaru ba a iya komai in damuwa ne da ka yi wani tasa in an ɗora ma rabinta ba za ka yi ɗauka ba to kaga ashe dole ne muna Allah godiya a kowane hali Allah yana son yawan godiya in muna godewa sai ya ƙara mana muna tuba muna neman afuwarsa sai yaye mana damuwa amma mu daina rufe ido kullum muna manta neman Allah muna muna kuka da yawa mu daina haka ni'ima ta lafiya ni'ima ta hankali ni'ima ta shari'a ni'ima ta addini wannan nemomin da ba za su kwatantu ba to da haka dai idan Allah ya dora maka wata jinya ba mai yaye maka fala kashi falahu ba mai kuranya wannan musifan ko jinyar ko talaucin kowane irin hali ne wallahi babu sai Allah Allah ne kaɗai mai iya ɗaukewa wannan abu wani yuri ka bi khairin idan ku Allah nufe ka da wani alheri samun lafiya fita a tsanani kwanciyar hankali wadata in Allah ya nufi bawa falara da lifadlihi ba wanda ya sai ya mai da wannan ya tunkuɗe wannan ya hana ta same ka babu shi ba wanda ya sai ya tare wannan ya hana ka samu babu shi sai Allah yusibu bihi man yasha Allah yana samar da wannan rahama tasa ko falalansa ga wanda ya so cikin bayinsa min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara shine mai yawan jin kai kaga shi wannan aya tana ƙara tabbatar mana ba mai yaye damuwa sai Allah ba mai dorawa sai Allah naka in ka samu kayinka a damuwa ko a tsanani Allah zaka kira shi kadai shine zai yaye maka wa qawlihi da farin Allah ta'ala da yace innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu wa indallahi rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un lalle waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah ba su iya mallakar arziki gare ku ba wanda ya sai azurta ka in ba Allah ba duk wanda zaka kira ba Allah ba to bai sai azurta ka ba to tunda haka ne ku Allah ya ce fabtagu wa indallahi rizqa ku nemi arziki a gurin Allah shi kadai wabtagu ay watlubu wa indallahi rizqa ku nemi arziki a gurin Allah shi kadai wa abuduhu ku bauta masa ku tsarkake ibada gare shi kar ku hada shi da kowa gurin bauta washkuru la kuma ku gode masa a bisa nemarsa godiya ga nema ku ya shafi itirafi ka yi furuci ka yadda wannan nema daga Allah ne ba wayanka ba ne ba dabararka ba ne ka yadda cewa neman daga wurin Allah take kuma ka aikata abin da Allah wajabta maka da ɗa'a shi ne godiya ga Allah kuma ka bar sabo shi ne ma'ana washkurula ka yi furuci wannan nema ne daga Allah ka bauta mara shi ɗaya kuma ka nisanci saɓansa ilaihi turja'un zuwa gare shi ake mayar da ku ranar kiyama zai wa kowane bawa hisabi game da abin da ya aikata wa kauli da fadin Allah ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'ahim ghafilun wa man adallu ai la ahadan ashaddu dalalan ba wanda yafi tsananin bata mimman yad'u min dunillah fiye da wanda ya kira wani koma bayan Allah ba wanda ya bata sama da wanda zai kira wani Allah a hali na damuwa hali na tsanani kuma ya kira wani ba Allah ba to yafi kowa bata man la yastajibu lahu ila mil qiyama wanda ba shi da ikon da zai ambata zai amsa masa ya bashi abin da ya neman na har zuwa tashin kiyama abin da aka kiran ba zai amsawa ba har tashin kiyama kila mutum ne wanda ya rasu ko yana da rai baya kusa da kai ba zai iya taimakawa ba ta haka ba zai taba amsa maka ba har zuwa tashin kiyama shi yasa wata aya Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabir idan har kun kira su ba za su yi amsa muku ba idan har sun amsa din ma ko da ba za su iya ji ba kai in kun kira su ba sa jin wannan kira da kuka yi musu kai kaddara ma da a ce wanda ke cikin kabari zai ji addu'an da aka yi aka roke shi ba zai amsa ba shi ma ta ta ishe shi kuma ranar kiyama za su yi baran-baran da wannan shirka da kuka yi da su wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum za su yi baran-baran da wannan shirka da kuka yi da su wala yi nabi kwamishin kabir ba mai baka labari na gaskiya fiye da Allah masani da haka wahum an duwahim ghafilun kuma su game da wannan bauta ko kira da aka yi musu ghafiluna ba su ma sani ba e ba su ma san ana yi ba ba su san wannan addu'an ba saboda ko dai matattu ne ko kwasandararren abubuwa ne wanda ba sa iya ji ko kuma mala'iku ne wanda sun shagaltu da abin da aka halitta su dominsa haka ba san kana yi ba haka wannan bata ne duk wanda zai kira wani ba Allah ba to wannan ya bata batacce ne sai Allah ce wai za hushiran nasu kuma yayin da aka tara mutane aka tattara mutane ranar tashin kiyama kanu lahum a'da'an waɗanda aka kira sun nan ba Allah ba za zama abokan adawa ko abokan gaba ga waɗanda suka kira su ranar kiyama za su yi baran-baran wa kanu bi ibadati mukafirin kuma za su kasance masu wato butulcewa ne game da wannan bauta da aka musu masu baranta ne ba wanda za a kira shi ba Allah baran kiyama ce eh ni ne nace amin haka wallahi babu shi ba za su taba yadda cewa su ne suka ce a kira su ba za a yi baran-baran ranar kiyama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ittabaru allazina tubi'u min allazina taba'u wa rawul azab wa taqatta'at bihim al-asbab ka tuna lokacin da waɗanda aka bi za su baranta waɗanda suka bi su dukkan wasu sabubba ko wani alaka ya yanke a wannan lokaci za zama abokan gaban juna da wanda aka kira da wanda aka kira su Allah tsare mu to wannan su ne ayoyin da malaika a wannan babi a akwai aya ta gaba wa kauli da faɗin sa amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah Allah ta'ala ya ce wane ne yake amsawa al-mutar wanda ya shiga hali na tsanani na damuwa hali na narura hali na rashin lafiya wa ke amsawa duk wanda ke cikin damuwa ko bakin ciki ko musifa shi da al-muttar wane ne yake amsa masa idza dawo idan ya kira shi kuma ya yaye wannan damuwar kuma ya sanya ku mamaya a cikin ƙasa a ilahun Allah shin akwai wani bauta tare da Allah mana babu wanda yake amsawa mai wanda ke cikin damuwa sai Allah ba wanda ke bashi taimako sai Allah ba wani abin bauta da ya cancanta kira in ba Allah ba rawar tabarani bi sinadihi imamu tabarani ya rato hadisi da sinadinsa annahu kana fi zamanin nabi sallallahu munafiqun yu'dil mu'mini cewa wani munafiki ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cutar da mu'minai shine Abdullahi ibn Ubay bin Salul wannan sanannen munafiki jagoran munafikai Ƙala ba'adun sai sashen mutane suka ce masashi su muminai kenan. Umu bina nastaki su bi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama min hadar munafik. Ku tashi, mu je mu nemi agajin manzala sallama game da wannan munafikin, ya mana maganinsa. Kaga suka ce nastaki su bi Rasulullah, mu nemi agaji, mu nemi taimako a wajen manzan sallama game da wannan munafiki. Ya yi mana maganinsa, faƙalar nabi sallama sai manzo Allah ya ce innahu la yustagasu bihi la yustagasu bi lalle yanda sha'anin yake ba a neman agaji da ni ba a neman agaji a wajena wa inna ma yustagasu billah sani dai kawai ana neman agaji ne a wajen Allah ka duba matsayin manzo sallama amma saboda ladabi ga Allah bai yadda an yi amfani da wannan nau'i ko wannan kalma lafazi na ibada gare shi ba. Duk da cewa istigasar malama sun kasa kashi-kashi, a koda idan aka yi ta ba shirka ba ne, idan ka nemi agaji a wajen wani wanda yake mai rai ne, yana kusa da kai yana jinka kuma zai iya baka taimako a irin wannan yanayin da ka nemi taimakonsa, to wannan ba shirka ba ne. Ka shiga musifa sai ka kira wani, wanda yana da iko yana da rai kuma yana kusa zai iya baka agaji wannan ba shirka ba an fahimta ko kawo magana da muka yi na ambaliya da yake faru ana ta zuwa ana ba da gudunmawa a tsamo wasu a ruwa na ga hoton wani mutum wani saurayi da ya goyi mahaifinsa a tsakiyar ruwa ga ruwa iya kirji ka ga wani agaji ne ko in ka iya ruwa za ka iya shiga ciki ka fito da yara da mata a taimakin su wani agaji ne a yi kwalala a ba da gudunmawa ko gobara ta kama a yi kwalala a shiga a kashe wuta a fito da mutane kaga wannan duk agaji ne ko mota ta fada a nemi agaji ana ihu a zo a karya kofa a fasa gilashi a cire mutane kaga wannan duka neman agaji ne amma a gurin mu aka nema wanda suna da rai kuma suna nan za su yi baka taimako na fata mun gane ko yanzu aikin da su ofisa suke na rosafti duk agaji ne in abu ya faru da wuri a kira su da wuri a je gurin a ceci mutane wanda za a mara taimakon gaggama a yi tunda ko wanda yana yanayin da dole za a ba shi wani taimako kafin a je zuwa zuwa gun likita akwai taimakon da za a yi a ceci rayuwarsa to kaga irin nan duka ayyuka ne na agaji akwai wanda ma za ka yi sunan aikin nasu yan agaji duka sunan aiki ne su ba da gudumawa to irin wannan ba shirka ba ne ba domin sai sai ga agwama abubuwa guda ga ce maka to ai gashi nan kun ce kiran wani ba Allah ba shirka ne ai kowa kuna yi ba kuna kiran yan fire service ba ba na kiran yan sanda su kawo dauki ba ba kaza da kaza ba sai ka ce wannan yan sanda da yan kwana-kwana da road safety da yan agaji da sauran jama'a suna da rai kuma suna da ikon zuwa su ba da taimako gwargwada mun da za su iya da haka kiran su ba shirka bane ba kai kuma wanda ka kira ya mutu ma baya nan ko da yana da rai baya tare da kai ba zai baka taimako balle ya mutu ka zo faduwa kana kiran sunan shehu ko wani malami ko wane ne kuwa kaga yanzu kai wannan kiran da kai shirka kai shi ku da ya kira mai bashi gudumawa bai shirka ba abin da bambanci ko ba ɗaya bane ba da haka wannan istigasa ga mai rai yana da iko yana kusa da kai ba shirka ba kuma ga hujja cikin Qur'ani a kisa Nabi Musa alaihi salam wata rana ya zo ya tar ana fada tsakanin dan kabilarsa da dan kabilan Fir'auna baqibte ko sai shi wannan wanda ke cikin bani Isra'ila ya nemi agaji a wajen Annabi Musa alaihi salam dan ya zo ya taimake shi fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa faqada alai a garin Rabi Annabi Musa da ya dan dunguru wannan sai ya faɗi ya mutu kaga mahallin shahid dai fasta gasa wallazi min shi'atihi wannan da ke cikin jama'ar annabi Musa sai da ma'agajin annabi Musa saboda gashi nan yana nan kuma zai taimaka mar sai zo ya ka masa gudumawa to kaga wani ya nuna cewa wannan neman agajin daban da wancan ba ɗaya bane ba na fata mun gane kuma akwai rashin hankali ma mutumin da ya mutu baya nan kuma kana kiran sai ya zo kaga mutum bai haka ba sai da wani ƙudiri ko yana ga wannan mutumin da ya kira na da wani iko na ɓoye yana da wani iko irin wanda Allah yake in ba haka ba ya mutumin da ya mutu za ka kira shi ai ba zai yi ba ko ma'ana sun ƙudura yana da wani iko ne na sirri na ɓoye wanda zai iya wani tasiri ya zo ba shi gudumawa to da haka idan mutum ya mutu yana wannan ya yi shirka ya mutu yana shirka abin takaici ne hatsari ya faru za ka jo suna ta kiran sunayen mutane daban-daban abin takaici kaga da wanda ya kira wani shehi da wanda ya kira jesus me bambancin su babu shi jesus bawan allah ne annabin allah ne shi wannan malami da ka kira kila shi ma salihi ne kila aka san haka dukan su bayan allah ne ba su da iko akan komai sai allah to da ka bai halatta ka kira wani allah sanda ka shiga musiba ko da ka faduwa ne ka yi tuntuɓe za ka faɗi to ka kira Allah in ku ka kira wani Allah to duka ɗaya ne ka yi shirka da Allah ko zama za ka yi wani sai ka ji ya ce wane sai ya kira sunan wane shirka ne Allah za ka kira a kowane yanayi musamman hali na rashin lafiya kana cikin damuwa to bakinka ya saba kiran sunan Allah kuma na abin da zai baka mamaki abin da mutum ya saba mafi yawa da shi yake tafiya in bakinka ya saba kiran Allah subhanallah inna lillah hasbunallah to ko kana jinya Allah da shi zaka tafi amma da ya saba kiran wani ba sai ga yana jinyar ma na kiran suna wasu mutane kaga an yi karshe mummuna wallahi al'amarin ba karami bane ba ba karami bane ba shi yasa tun kana raye ka samu tauhidi mai kyau ka gina a kayansa ta yadda duk inda abirin caɓe za a ji lafazin sunan Allah a bakinka amma idan mutum yana gurɓataccen aƙida sai ya ta kiraye-kiraye wanda ba abin da zai tsinana masa la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah hatta shin qiyama shayin da kake kira ba zai amsa maka ba ba zai amsawa ba wallahi abubuwan ba karamin al'amari bane wallahi mutum sai ra yana ta sallah yana ta kaza kuma yazo ya mutu yana shirka me ya riba rayuwa ka so wani mamaki yake wai ba yanda za a san mutum mai sallah mai salati ya zama kafiri in jiwa kuma ga hanyoyi ga dalilai musulunci yana warewa yanda alwala take lalace haka musulunci yana baci da kayi shirka to ka rusa addinin ka gaba daya in aka rishin sa mutun yayi kuma ajali ya zo ya mutu shikenan ya mutu yana kafiri ta haka wajibi ne mu kiyaye to wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba a neman agaji da shi saboda ladabi ga Allah duri yana da ikon da zai maganin wannan munafikin amma saboda ladabi ya tare wannan saddu dari'a yace ba a neman agaji a gurinsa Allah kada ake neman agaji a gurinsa. To wannan hadisi dai malama sun ce hadisi ne da'ifi isnadinsa amma dai sakon da ke isarwa kyautata ladabi ga Allah. Nan Sallama ya fi kowa tarewa dukkan wata kafa da za ta kai ga barna baya bari sai ya tare. Fi masail shi wannan babu akwai masaloli. Al'ula mas'ala ta farko anna atafa du'a'i alal istighasati min atafil am alal khas kamar yadda muka yi bayani da mala ya kulla babin ya adafin addu'a kayan istigasa yace babu mina shirki an istigasat an istigisa bi ghairi Allah da wa ghaira kaga sai hada su tare to yana nufin an yi hadafin wani abu ne ga mamme da wani abu ke babbe kaga addu'a ta game da halin tsanani da hali na kwanciyar hankali in kai addu'a duka ta game istigasa kuma iya damuwa ne sai hali na damuwa ko tsanani to shine bayani nan asaniya ta biyu tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadur mun fayi tafsirin fadin Allah ta'ala da yace kada ka kira wani koma bayan Allah abinda ba zai amfanar da kai ba idan ka kira shi ba zai kuma cutar da kai ba in baka kira shi ba mun ji bayanin wannan aya duk wanda zaka kira ba Allah ba ba zai amfane ka ba in baka kira shi ba ba abinda zai iya ma na cutarwa haka ashe wannan haramun ne bai halatta ba as-salisa ta uku anna hadha huwa shirkul akbar cewa wannan abin da ake magana na kiran wani Allah halin damuwa ita ne shirka babba wanda ke fidda mutum daga musulunci babbar shirka ne kiran wani Allah halin damuwa wallahi in mutum yayi kuma ya cika a wannan lokacin babu musulunci ya mutu kafiri Allah ya sauwake arabi'a ta hudu anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghayrihi sara min adh-dhalimi cewa mafi salahar mutane da zai kira wani Allah shine law yaf'alu da zai aikata wannan nau'i ya kira wani Allah halin damuwa yana mai yarda da wani Allah sara min adh-dhalimin to zai zan daga shin azzalimai shi yasa ya ce fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin in ka kuskura ka kira wani Allah a hali na damuwa to lalle a sa'in nan kana daga shin azzalimai wato mashirkai kenan alkamisa ta biyar tafsirul ayatin lati bada mun ji tafsirin ayan da ta biyo bayan wannan shine wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa in Allah ya samar maka ya dora maka wata cuta ko wata musifa ko wata damuwa to ba mai kuranyewa ya yaye maka sai Allah ba wanda zai yaye maka jinya sai Allah sai sa ko likita duk ƙwarewansa in dai mai imani ne to baya jingina samun lafiya da iyawarsa sai dai iya zai shi Allah ya sauwaƙe mun yi iya namu Allah ba shi lafiya kaga alama akwai tauhidi kenan ko amma duk mai maganin da zai ce maka ka zo waje na zaka warke sha yanzu magani yanzu ne aini magani na yankan wuka ne rabu da shi ko mai tallan magani maka wannan cika bakin kyale shi inda tauhidi zai ce a zo a jarraba magani in Allah ya yarda za a dace kagan ba dacewa zaka damu ko to da haka ba mai yaye damuwa ko jinya ko rashin lafiya ko musiba sai Allah Allah yayi mana mu koma gare shi mu tuba mu rusuna Allah sai ya canza mana hali na damuwa zuwa ga hali na yalwa asadi sata shida kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufran kasancewar hakan kiran wani Allah ɗin a hali na damuwa baya amfanarwa a nan duniya ta da cewa kuma yin hakan kafirci ne kaga bi babu kenan ka kira shi a duniya bai tsina na maka komai ba kuma gashi kafirci ne kaga bi babu kenan kamar yadda Allah ta'ala ce in tad'uhum la yasma'u du'akum kaga a duniya ma bai maka amfani ba dan bai ji me kake faɗa ba asabi'a ta bakwai tafsirul ayati salisa mun ji tafsirin aya ta uku fadin Allah da ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah ba wanda yafi bata fiye da wanda zai kira wani Allah ba wanda yafi shi bata asamina ta takwas inna talabar rizq la yanbaghi illa min Allah mun fahimta cewa neman arziki baya dacewa sai daga wajen Allah shi kadai ake nema gurin sa kama annal jannata la tutlabu illa minhu kamar yanda ita ma aljanna ba a nema sai a wajen Allah to haka nema arziki da zaran ka je wajen wani kana neman shi ne zai azurta ka to ka hada shi da Allah Allah shi kadai ke azurtawa sai dai san sababi ko ko da wani mai gida ya ma sanadi ya baka jari Allah ya bada arziki ya zauna to Allah ne bayar shi dai sanadi ya maka amma asali Allah ne mai azurtawa al'ashira matsala ta goma a tasi'a matsala ta tara tafsirul ayatin rabia tafsirin aya ta hudu mun fahimta daga wannan babi shi da faɗin Allah ta'ala an mayo jibul mutarwa iza da ahu wake amsa wa wanda ke cikin tsanani idan ya kira shi al'ashira ta goma annahu la adalla mimman da'a ghayrallah cewa ba wani mafi tsananin bata fiye da wanda ya kira wani Allah alhadiya ashara ta goma sha ɗaya annahu ghafilun an du'a da'i cewa shi gafalalle ne game da kiran masu kira bai ma san ana yi ba la yadri anhu bai ma san da zaman sa ba yanzu da ke kabari a kwance dan kana kiransa bai ma san kana yi ba shine wahum an du'a yum ghafilun asani ashara ta goma sha biyu anna tilka da'awata sababun libugudil mad'uwa da'i wa adawatihi lahu wannan kira din sababi ne na kiyayyar wanda ya kira da wanda aka kira da kuma gabansu za su yi gaba za su yi baran barbaranin tashin kiyama a dalilin haka a salisa ashirar ta goma sha uku tasmiyatu tilkar da'awata ibadatun lil mad'uwi ambatan wannan kiran a matsayin bauta ga wanda aka kira idan mutum ya kira wani ba Allah ba to bauta ne addu'a huwa ibada shi yasa Allah ya ce wai zahu shirin nasu kanu lahum ada'an wa kanu bi ibadatihim kaga lafazin sai ya ce wa kanu bi ibadatihim kuma sun kasance game da wannan bauta da suka yi musu ghafiluna basu ma sani ba saboda mai addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada arabiya ashara ta goma sha hudu kufurul mad'u'i bi tilkal ibada bijirewar wanda aka kira da wannan bautar duk wanda aka bauta masa ba Allah ba to ran kiyama zai bijire za su yi baran-baran shine kafircewa alkamisa ashara ta goma sha biyar iya sababu kaunihi a zallun nas wannan kiran shine sababin kasancewansa mafi bata daga cikin mutane asadisa ashara ta goma sha shida tafsirul ayatul kamisa mun fahimci tafsirin aya ta biyar shine ammal jimu tsara izada asabi'at ashara ta goma sha bakwai al'amrul ajib al'amari mai ban mamaki wa huwa ikiraru abadatul ausan shine tabbatarwar masu bautar gumaka annahu la yajibul mutarra illa Allah cewa ba wanda ke amsa ma wanda ke cikin tsanani in ba Allah ba wal ajali hadha a dalilin haka ne ya da'una fi shada'idi suke kiran Allah a lokacin tsananci tsananci tsananci a lokacin tsanani mukhlisin lahu din suna tsarkake addini gare shi su da kansu masu shirkan sun tabbatar cewa ba mai yaye damuwa sai Allah shi yasa ma sun shiga damuwa suke koma ga Allah to amma da illar bambancin masu shirka na wannan zamani su hali na yalwa da hali na damuwa duka suna kiran wani Allah su kuma shirkai na wancan zamani na farkon lokaci in suna halin walwala da kwanciyar hankali suna shirka amma da sun shiga damuwa kuma sai su kira Allah asamina ashira ta goma sha takwas himayatul mustapha sallallahu alaihi sallama a tauhida shinge wanda manzon sallama wa tauhidi kariya da manzon Allah ba mu tauhidi wa ta'addubi ma Allah wa ta'addubi ma Allah da kuma ladabi ta da Allah inda yace innahu la yustagasu bi innama yustagasu billah yace ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne wurin Allah kaga ya bada kariya ga tauhidi duk wata kofa da za ta kai ga shirka manzo Allah sai da ya tare a zahiri yana iya bada wannan taimakon ta wajen dankwafewa cutarwan wannan munafikin zai yasa a kama shi a masa hukunci a masa haddi amma duk da haka sai ce ba a neman agaji a gurinsa Allah ɗaya ke neman agajinsa kaga wannan ladabi ne tare da Allah da kuma tsarewa bango na tauhidi to da haka a takaice dai wannan babi abin da yake karantar da mu in an shiga damuwa ba a roƙon kowa sai Allah duk sanda ka shiga damuwa ko wani bakin ciki ko wani hali na larura Allah ɗaya za ka kira kiran wani Allah halin damuwa to wannan shirka ne kuma damuwan nan ko ƙarama ko babba ba a kiran kowa ko mala'ika ko annabi ko salihin bawa ka kira ba Allah ba to a lokacin kama Allah kishiya saboda annabi sallama shi da ya shiga damuwa Allah ya kira mu ambata lokacin badar ko da ya shiga damuwa sai ya kama roƙon Allah to haka ake so mu zama ka duba wata addu'a ta neman taimako ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallah ko subhanallah ko ya salam ya ya Allah kai ta kiran sunan Allah haka ya kamata ka saba da shi in Allah ya taimake ka ajere ya same ka ma a lokacin ka mutu da tauhidi kana kiran sunan Allah ka cika kaga alaman kyakkyawan cika ko in ku mutum yana kiran wani Allah ya mutu to ya mummunan cikawa Allah tsare mu da mummunar cikawa to anan za mu takaita sai darasi na gaban Allah ya sa muna raye za mu ɗora daga yadda muka tsaya abinda makanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan hali na jarrabawa da ya uwanmu musulmai al'ummar garin Maiduguri suka shiga muna roƙon Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya kawo musu taimako na musamman daga wurinsa waɗanda suka rasu sanadiyar wannan ambaliya da dukiya da aka rasa Allah ya maida da alheri Allah ji kan wanda suka rasu ‘yan uwa musulmai da ba su da lafiya ko ina da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan ƙasa ta muhali da muke ciki na tsanani Allah ya kawo mana sauki wannan shugabanni da suke gallaza ma al'umma in masu gyaruwa ne mana addu'a Allah ya gyara mana su in ku ba masu gyaruwa ba ne Allah ya canza mana don da suka fi su alheri Allah mu shi mardana raham mautana Allah mu shi mardana raham mautana Allah mu kafir li aba'ina wa li ummahatina wa li man sabaqana bil iman اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال وأكد أنا الحمد لله رب العالمين